العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ولكم نداوة ما لن يتشي وجندها أصحابها المكر والخداع والأمان الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل وهي التي قال في ساهبها النبي صلى الله عليه وسلم العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني duk mutumin da ya riga ya miƙa zuciyarsa ga soye-soyen zuciya ga shaidanu har ya zama ɗaya daga cikin mabiyan shaidan ya zama ɗaya daga cikin rindunoninsa to babu shakka shi ba zai samu makaman da zai yaƙi gaskiya yaƙi addini da su su ne waɗannan da ya zana almakru makirci da yaudara da burace-buracen banza da algurur rudi wato duniya ta rude shi shaidan ya rude shi wata suwefu bil'amal da jinkirta aiki aikin da ya kamata ya yi shi yanzu ya ta jan kafa wa tsolul amal da dogon buri da dogon buri wa itharul ajili alal ajili da fifita duniya akan lahira وهي التي قال في صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم wannan yanayi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a game da mai shi al'ajizu man atba'a nafsahu hawaha kasashe gajiyayye shine wanda ya baiwa zuciyarsa abin da take so wa tamanna ala Allah al'amani riwayoyin da suka durwaye da tazo babu kalmar al'amani wa tamanna ala Allah haka iya nan take kalmar al'amani hadisin yana nan cikin jami'ar tirmidhi yana cikin ibn maja musadrak da hakim tafai daban-daban amma babu kalmar al'amani duk da dai a ma'anar duk kusan ɗaya ne malin ya ce wa ashabu hazihi alhal anwa'un shatta masu wannan yanayi yanayin da za su miƙa kansu ga san zuciya su miƙa kansu ga shaidanu to suna da halaye daban-daban faminhum daga cikinsu akwai almuharibu lillahi wa rasuli wanda yake fitowa yana yakar Allah da manzansa as-sa'i fi ibtali ma jaa bihi ar-rasul yana fafutuka da kai komo wajen ya bata abinda manzo ya zo da shi yudillu an sabilillah yana batarwa daga kan hanyar Allah wa yabghiha bi juhdihi aywajan yana san yana matukar kokarin ya ga ta zama karkatacciya hanya karkatacciya wata harifan da gurbata ta da lalata ta da jirkata ta liya suddan nasa anha dan ya kange mutane daga bin hanyar Allah wannan shine mafi muni daga cikin waɗanda suke fadawa cikin koma shedan su kasa yin haƙuri su bi addinin Allah su kasa danne soye-soyen zukatansu su ƙarfinsu to ɗaya daga cikinsu wanda ya fi zama gawurtacce wanda shiɗan ma zai dawo yana bin sa shi ne wanda zai riƙa wato almuharibu lillahi wa rasulihi wanda zai riƙa yaƙar Allah da manzansa yaƙar Allah da manzansa shi ne yaƙar addinin Allah wanda duk zai kara da wanda zai zai ki addinin Allah ya rika yi wa addinin Allah zagon ƙasa ya ga yaya zai taɗiye masu addini to wannan Allah da manzansa yake yaƙi da su wanda kuma duk zai yaƙi Allah da manzansa to ba yadda zai kai labari ba ta inda zai sha ce zai rukuma da Allah ta ina zai kai labari ba zai yiwu ba ya rukuma da rabbus samawati wal ard kai menene a cikin halittar Allah kaifa ba kome ba ne wa kulikal insanu za'ifa a cikin halittun allah kai mai rauni ne mai rauni ne ba ka da baka isa kome ba allah ne ya karrama ka ka zama wani abu amma ba don haka ba halittun da allah ya yi a sama da ƙasa ka iya gwara kanka da su ko dabbobin da allah ya hore maka kake cin naman su in allah ya sakar musu ikon su ba ka da iko ba ka iya da ka iya da su wata karramawa ce ta baka dama har kake sai dara a kansu ka kama raƙumi ka sarrafa shi ka hau ka ɗora kaya ka soke ka ci namansa ka kama sa ka kama saniya ka kama duk gasunan dabbobi manya-manya Allah ya hore maka su in ya ga dama sai ya sakan musu ikonsu kai kuma ya kwace maka dukkan wanda karama da ya baka saka ba ka ba da ka iya da su saboda haka mutumin da zai ce zai yaki Allah ba zai je ko ina ba to wanda duk zai yi fito na fito da shari'ar Allah da dokar Allah to yaki yake da Allah yaki yake da Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya kirawo waɗanda suke cin riba da masu ɗaurewa ribar gindi kira su masu yaƙi da Allah ilam ta fa'alu fa'azano bi harbin min Allah wa rasuli in ba ku bari ba ba ku bar ta'amuli da riba ba to shi kenan ku shelanta yaƙi da Allah da manzansa to ta ina za ku iya yaƙi da Allah ku iya yaƙi da Allah da manzansa saboda ka kaucewa hanyar Allah da halatta abinda Allah ya haramta da dagewa akan sai an sai an tafi akan wannan yaki ne da Allah haka dan wanda zai sako masu addini gaba saboda addinin su yana musu izgili yana kokarin bata su da cin mutuncin su to wanda da Allah yake ba da su yake ba ai da a ce sun karbi irin abin da yake kai ba zai musu ba amma saboda sun riƙe na Allah kuma suna ƙoƙarin cewa mutane kuma ku zo ku riƙe wannan hanyar shi yasa yake musu izgili shi yasa yake musu izgili to wannan da Allah yake shi yasa yazo a cikin hadisin Abu Huraira da Imam al-Bukhari ya rawaito man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wata ruwa bil muharaba wanda duk zai yi gaba da masoyi na to wannan ina shelanta masa ya fito mu kara azantuhu bil harb ina shelanta masa ya fito mu fafata waye zai zai zai rukuma da Allah waye shi to duk wanda zai sa mutun gaba yana cin mutuncinsa yana cin zarafinsa ba da wani dalili ba sai don addininsa sai dai na riko da addini ya masa izgili da gemunsa ya masa izgili da rawaninsa in ya mai rawanin ne ya masa izgili da wandansa in ya ɗage wandansa bai bar shi yana jan ƙasa ba ya masa izgili da yawan sallarsa da yawan masallacinsa ya masa izgili da wa'azin da yake yi ta wannan da Allah yake kuma shelar yaƙi yake wa Allah to idan ɗaya daga cikin mabiyan iblis ya gawurta sha'adinsa ya burin ƙasa to yana zama haka da zama mai yaƙi da Allah da manzansa as-sa'i fi ibtali ma ja'a bihi rasul gan shi yana ta kai kawo yana ta faɗi tashi wajen ya bata abin da manzan Allah zo da shi zarar sunnar annabi ta tabbata kokari yake yayi tawili ko kokari yake ya nuna mutane an wuce nan wannan a zamanin da ne yanzu muna wani zamani sauraka yanzu wannan sunnoni da kake kokarin karantarwa ba za su yi aiki ba yana kokarin ya bata abin da manzan Allah zo da shi ko ya jirkita shi ko ya jirkita ma'anarsa ko ya karyata ko ya jefa shubha da rudani a cikin kokwalan mutane yudillu an sabilillah yana batar da mutane daga kabbin hanyar Allah ce ga hanyar Allah sai ce ba nan bane ga hannu za ku bi nan ne za ku samu tsira nan za ku samu wadata nan ne za ku samu wayewa wa yabghiha bi juhdihi iwajan wa tahrifan yana son ya ga hanyar Allah a karkace saboda haka sai ya ta jirkita abubuwan da addini ya zo da su ko ya sake musu fassara ko ya ce an wuce lokacinsu ko ya ce daman can musulmi ba su fahimce su ba yanzu ya kawo wata sabuwar fahimta da Allah da annabi bai santa ba sahabbai ba su santa ba magabata na kwarai ba su santa ba yawa ayar Allah wata fassara gurguwar fassara ko hadisin annabi masa gurguwar fassara saboda ya lalata addinin Allah dan ya bi daidai da san zuciyarsa dan ya bi daidai da bukatarsa dan ya bi daidai da abinda iyayen gidansa suke kai turawan yamma li yasuddan nasa an hadan ya ga ya hana mutane bin hanyar Allah Allah subhanahu wata'ala ya kira ahlul kitab ce qul ya ahlul kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum shuhada wama Allahu bighafilin amma ta'malu ya ku ahlul kitab dan menene kuke kange mutane daga hanyar Allah kuke so ku ga hanyar Allah ta zama karkatacciya ke nuna wa mutane hanyar karkatacciya ce dan kasubi alhalin ku shaida ne kun san abin da nabi ya zo da shi gaskiya ne kun san abin da yake kira mutane a kansa gaskiya ne kun san abin da annabi ya zo da shi bai saba wa abin da annabawan banu isra'ila duka suka zo da shi ba amma duk da haka kuke bata annabi kuke bata addininsa me yasa kuke yin haka bayan kun sani saboda haka asaddu an sabilillah han kare mutane daga bin hanyar Allah ta hanyar bata ita hanyar Allah din abinda ya tabbata na addinin Allah ai ta kokarin bata shi ta kokarin kawo abubuwa da zasu nuna wa mutane wannan gidadanci ne wannan rashin wayewa ce an wuce nan an wuce wannan zamani wannan zamanin da ne can a yanzu ba wannan ayayen ake ba to da duk aiki ne wanda yake na shedanu kuma wanda ya gawurta a cikin sha'anin shedanar wa minhum daga cikin su akwai al-mu'ridu amma jaa bihi ar-rasul wanda yake bijirewa abinda manzo ya zo da shi almunhamiku ala shahawatihi wa dunyahu faqat ba abinda ya sa gaba sai sha'awarsa da bin duniyarsa kawai an ce masa ga abinda Allah ya zo da shi wannan baya gabansa shi dai a kawo masa abinda zuciyarsa take so ya bi sha'awar sha'awansa ya nemi duniya kawai ita ce a gabansa wannan yanayin a cikin musulmi yana da yawa yanayin mutumin da ba ruwansa ya ji mai Allah ya ce mai annabi ya ce a rayuwarsa kakab wannan baya daga cikin ajanda wata mai muhimmanci a gunsa ya tashi zai yi wani abu ya ce mai Allah ya ce akan wannan ko ka gaya masa zai yi wani abu cewa abin nan da kake so ka yi ba daidai ba ne a addinance ya saba wa faɗar Allah ko ya saba wa faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan baya gabansa kuma baya son ya ji wannan shi dai ka bar shi kawai abinda zuciyarsa take so a bashe kayansa a bashe kayansa in kaga ya saurari wani abu daga masu maganar addini sai abinda yayi daidai da san zuciyarsa to a lokacin zai mi kauya kan lahumul haqq yatu ilayhi muz'inin idan gaskiyar tasu ce sai su zo su mi kauya amma in aka kawo abinda ya saba wa abin da suke so to shikenan sai su bijire sauraka duniya ce kawai a gabansa in an yi sa'a yana zuwa sallah tsakaninsa da masallaci ya yi sallah kawai fita alaƙarsa kawai ita ce wannan bai da alaƙa da wani abin da ya shafi raya masallacin da wani abin da zai iya ba da gudunmawa wajen ci gaban masallacinsa masallacin unguwarsa ko na juma'a ko na hamsu salawat baya cikin wannan lissafinsa an yi sa'a yana zuwa masallacin kenan ba ya da alaƙa da wasu darussa da ake yi a masallacin ya zauna ya saurara ba ya da lokacin wannan ba ya da alaƙa da limamin masallacin ba ko gaisa da shi ba ya yi ba a gabansa yake ba ya dai in liman ya makare ta tsaki ana bata musu lokaci yana yi yana duba agogo shi yana da appointment yana da appointment yana da kaza yana da kaza appointment din banza appointment ɗinka da Allah bai fi kowanne ba an bata masa lokaci kamar ya ɗauki limamin sheki kula da sheki cinsa da shansa to irin wannan suna da yawa a cikin abin nan al-mu'ridu amma ja'a bihi ar-rasul sannan almunhamiku ala shahawatihi wa duniyahu faqat duniyarsa faqat duniya ce kawai a gabansa wa minhum daga cikin su akwai almunafiqu dhul wajhaini alladhi ya'kulu bil kufri wal islam a cikinsu akwai munafiki mai fuska biyu ya ci da musulunci ya ci da kafirci ya ci da musulunci ci ta bangaren kafirai kuma ta bangaren ku in yazo ya ce inna ma'akum allazina yatarabbasuna bikum in kana lakum fathun قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين سنة تكينكو إن كان لكم فتح إن كوكا سامو فتحي كوكا ينسرا أواني قوغر بيا قوة فافتا وألا باكو نسرا سيبا منا تاربا سوراك أن تاشي ربا غنيمة أربا أبا متامو wa in kana lil kafirin nasibun idan kuma rabon ya zama ta bangaren kafirai ne to su ma sai su waiwaye su alam nastahwiz alaikum ba mun samu iko akan ku ba amma muka kyale ku muna da damar da zamu karya ku amma muka muka daga muku kafa wa namna'akum minal mu'minin muka ba ku kariya ma kan mu'minin su taba ku saboda ka ba mu na muka san saboda ka ya'kulu bil kufri wa ya'kulu bil islam ta ɓangaren kafirai in aka ce shi nasu ne da shi za a zauna a duk ƙulle-ƙullen da za a yi na cutar da musulmi da musulunci in ya shigo musulmi kuma ya yi ta ɗan murya yana nuna cewa shi tare ai waɗancan da ku gani kan ku gani tare da su ina so ne in san irin abubuwan da ake yi saboda haka in ba ma shiga in ba ma shiga za a yi barna shigar mutum ta sa ana ɗan kuma wallahi ƙarya yake ba abin da ya rabu in ana ganin mu a ciki to wasu abubuwan ba a iya yi shi yasa ku ga muna ciki in kuma ya je can zai taba ta ku a gaban su zai taba ta ku yana nuna ga hanyar da za a bi a yi nasara sauraka ya akulu bil kufri wal islam ya ci ta bangaren kafirai kuma an zo musulmi ma ta nan ma ya ci to waɗannan su ne Allah ya ce muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i sannan mala ya ce wa minhum almajinu almutala'ibu alladhi qata anfasahu bil mujuni wal lahwi wal la'ib daga cikin su akwai fitsararre wanda banda wasa ba abin da yasa gaba wasa ya riga ya cinye rayuwarsa alladhi qata anfasahu bil mujuni fitsara ya cika rayuwarsa da fitsara wallahu da sharholiya walla'ibi da wargi wannan shine kawai a gabansa shi bai dauki addini wani komai ka kawo masa zai mai da shi wasa komai ka kawo masa haba wannan alaran ma ina ku ne ha ya dariya ba abin da ya dauka da gaske da su ma suna nan harka ce kawai ta sharholiya da tamori haka shi rayuwar duniya a gunsa tamori ce kawai wa minhum man idza u'iza a cikin su akwai wanda in aka tsare shi aka yi masa wa'azi aka yi masa wa'azi aka ce Allah ya ce annabi ya ce aka tsoratar da shi wuta da kabari da waye da waye da waye kala sai ce wa shauqahu ila tauba wayyo ina shauƙin tuba eh to azin nan ya ratsa ni naga ya kamata in tuba walakinaha qad ta'azzarat alayya amma tuban ta gagara fala matma ali fiha kai ni na fidda rai tuban da ba za ta yi ba an masa wa'azi ya nuna yana son tuba amma kuma ya nuna tuban fa ba za ta yi ba abubuwa wannan abu da nake yi gagare ina da iyali kusan da suna da wagara shi nake ci da su yanzu inda bari to ta ya zan kula da iyalina kaga wannan harka na yi nisa a ciki yanzu inda bari zan da in shiga cikin wani yanayi da haka ba zai yiwu in tuwa ba amma ce shi yana so tuwa amma zai iya ba ya shiga harkar banditry ana kashe mutane ana daukan mutane ana karɓar fansa ana wa ana waye a yi masa wa'azi ce zai ka yana so tuba amma yanzu in ya tuba ogansa harbe shi zai saboda ka haƙura ne zai ci gaba da kashe mutane da ɗaukansu ba zai iya tuba ba ya riga ya shiga shi yanzu in ya tuba ‘yan uwansa kashe shi za su yi kuma a banzan haka za zuwa kashe shi yana cikin wannan abu to da ya tuban an kashe shi ba ya shahada ba kuma sannan wa ya gaya masa don ya tuba sai ya mutu ai shi mutuwa ajali ce ajalinka bai zo ba wanda zai kashe ka to akwai su kuma irin waɗannan sun san abin da suke yi ɗari bisa ɗari ɓarna ce in kayi musu wa'azi su ce su ma suna son su tuba amma ba za su iya ba shi kenan wannan ita ce hujjarsu za ka ka daina ma wa'azi ya yadda ba daidai yake ba amma fa ba zai iya bari ba ya yi nisa ba ya jin kira wa minhum man yaqulu laysa Allahu muhtajan ila salati wa siyami wa ana la anju bi amali wallahu ghafurur rahim ka masa wa'azi ana ka rika kula da sallah sallan nan tana da kaza kaza kaza ka tsaya ka koye ta ka tsaya ka rika yin ta a lokaci ka daina wasa da ita kai kaza kai azumi na fulfulin da ake yi ka dan koya ka rika yi azumin ramadan din ma ga yadda kake yin sa cikin yinin azumi kai ta gulma kai ta abubuwa da suke bata azumi baka damu ba kana masa wa'azi akan wannan sai ya ce maka kaga ba fa aiki na ne zai sa in kuɓuta ba ba fa aiki ne zai sa mutum ya kuta ba kuma da kake gama yana kaza yana kaza Allah gafurur rahim Allah ba mai gafara bane mai jin kai haka zai ce maka amma ba zai kawo shadidul iqabi ba gafiruz zambi wa qabilut tawb shadidul iqabi zat tawb ba zai ka inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim ba zai kawo maka irin waɗannan ba nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ba zai kawo maka duk maganar Allah hada su ya rike yi ba ba bai kawai ghafurur rahim Allah ya ta faɗa ba alqur'ani kawai Allah ghafurur rahim ya ta faɗa yace azaba ta mai tsanani ne ina gafara to baka hararo janibin azabar ba Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون ألا تسي وسبل قلبي سكزود قبايا خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب سنقاج للتافي واتو سنقاج إلمي أنا كرن تدسوا إلمي سناجي يأخذون عرض هذا الأدنى سناك daukan wannan abin jin dadin duniya wani abu na jin dadin duniya an ba su su karba koda ba koda ba halal bane su dai su samu duniya ita ce gaban su wa yaquluna sayughfaru lana sai ai za a gafarta mana Allahu ghafurur rahim haramun ne kakka ce kaga Allahu ghafurur rahim shi ka daina mun wa'azi Allah shi ya san abin da yake cikin zukata kuma Allah shi ne ba ka shiga tsakanin Allah da bawansa ina ruwanka sai faru lana wa iya ta yi ma'arazin mislihu ya akuzo duk sanda aka kuma kawo wani abin duniya su ƙara karbewa ba ruwansu halal ko haram alami uka za alaihim mithaqul kitabi Allah ya kulu ala Allah illa alhaq ba yi alkawari da su a cikin littafi cewa kada su faɗi wani abu sai gaskiya wa darasu ma fi kuma sun karanta abin da ke cikin littafin to sani gidan lahira alkhairi ce ga waɗanda suke riƙe addinin Allah suke bin Allah yanzu ba za ku hankalta ba in ji Allah afala ta akalu yanzu hankalinku ba zai da jikinku ba za ku hankalta ba saboda haka lafewa da jingina da Allahu gafurur rahim ce ta tabka barna duk yana daga cikin rudin shedan shedan da yake rudarka ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته wanda ce ai ka ce ba za ka yi sabo ba ba za ka rika yin sabo ba kamar kare na gafarar Allah ne da afuwarsa ai Allah yana gafartawa masu zunubi to in ba mu yi zunubin ba suwa zai gafartawa ai mu din ake gafartawa sai ya dinga kawo hadisai da Allah yake cewa in kai kai laifi zan gafarta maka sai ya fake duk da wannan ce saboda haka rashin yin sabo kamar kana rena afuwar Allah ne ko wanda in zai in zai tafka ta'asa zai yi zina ko zai nemi wani yana kaucewa yana nuna abin nan ba kyau sai ce kaga saban nan in ba ma yin shi fa Allah baya san mu in muna yin shi ne Allah ke san mu sai fito masa ta wannan hanyar ya nuna cewa ai saban ma da kake yi shi yake sa Allah ya so ka dan zaka nemi gafara sai gafarta maka to in baka yi saban ba gafaran me zaka nema ka duba yadda shedan yake fitowa da mutane hanyoyi daban-daban na ya halakar da su Abu Nuwas Al-Hasan ibn Hani ɗaya daga cikin mawaka ne da aka yi amma mawakan nan masu wakar fitsara da rashin kunya to cikin waƙe-waƙensa yake cewa fakathir mastata'ta min al-khataya idza kana al-qudum ala karimi a yadda yake a diwanin safa innaka qasidur rabban ghafuran yake cewa fakathir yadda yake a takathar min mastata'ta min al-khataya kayi zunubai da yawa iya iyawarka iya kokarinka haka yake cewa kayi zunubi kayi zunubi iya kokarinka idan ya zanto gurin Allah mai karamci zaka to kakka damu Allah yana da karamci karimi ne duk yawan zunubin da kaje sai kaje ka same shi gafurar rahima fa innaka qasidur rabban gafura yace satubsiru in waratta alaihi afwan wa talqa sayyidan malikan karima yace kana komawa ga Allah zaka kashe kaje ka samu wani wanda yake shugaba mai mulki kuma mai karamci kuma wanda yake da girma halin girma saboda ka zai yafe maka a yake cewa ta'addu nadamatan kaffaika mimma tarakta makhafatan nari surura in ci ka je lahira baka tsaya kan kai ta aika aika ba kai ta saban Allah kana ta moranka sai ka je can ka rika cizon yatsa kana ga irin mu irin mu inji shi irin mu irin mu ana ta mana gafara bayan nan mun yi abubuwa iri iri ana ta mana gafara muna ta kai ratsa kana cizon yatsa ashe ka bar dadi a baya yace kakkai saki ka ka samu kanka ka duba irin wannan mummunan wa'azi yanzu shi yake kira a shigo cikin tawagar su tawagar su ita ce tawagar yan albarka da alahira za su za su samu wato kubuta cikin sauki ka zo kai kuma kana nadama baka more da anan a lahira ba gashi kuma anan ana ta baunan zaggafara haka yake faɗa a cikin waƙensa ce to duk waɗannan daga cikin waɗanda suka riga suka bi kalaga masu ga shedanu ne wa minhum man yaqulu ma za taqa'u ta'ati fi janbi ma qad amiltu wa ma yanfa'u al-ghariq khalasu isbi'ihi wa baqi badanihi ghariq wa baqi badanihi ghariq wani kuma da ya cika rayuwarsa da barna da saban Allah ka dawo ana kiransa ya daina ya dawo ya tuba ya rungumi biyayya ga Allah ya rungumi addinin Allah ya rungumi gaskiya sai ce kaga ni fa abubuwan da nayi nayi da yawa dan nazo yanzu nayi da'a me ya rage min a rayuwata saboda ka da'a ta da zan yi a yanzu ba ta da wani amfani ce kamar mutum ne ruwa ya cinye shi ya samu dan yatsan sai ya fito amma sauran jikinsa dai yana ruwa me zai amfane shi dan dan yatsan sa ya fito saboda haka shi a bashi ya riga ya tafi saboda haka ba zai saurari duk wani mai kira ba akwai saboda lalacewa ke cewa shi ya tabbata kawai jahannama zai tafi don haka a daina ma masa wa'azi shi ya tabbata kawai sai ya tafi jahannama saboda haka ba abinda zai daina to wannan duka aikin shedan ne shi zai dora shi akan wannan Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ƙofar tuba duk irin saban da zaka yi in ka tuba zuwa ga Allah Allah zai karɓi tubanka ko menene zaka yi Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ce ya ku wadanda suka yawaita saban Allah suka yawaita wa kansu saban Allah asrafu ala anfusihim yi saban Allah da yawa Allah ce kada ku fitar da ƙauna kada ku fitar da rai daga rahmar Allah kada ku fitar da rai don fitar da rai daga rahmar Allah aiki ne na kafirai aiki ne na batattu ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون batattu su ne suke fitar da kai abin nan ƙauna daga rahmar Allah kafirai saboda haka duk yadda kai abu duk irin laifin da kai kada ka fitar da kauna da cewa in ka tuba Allah zai karɓi tubanka ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an duk wani zunubin da zaka Allah yana karɓar tuba in ka tuba innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wa minhum man yaqulu sawfa atu wanda kuma duk sanda kai masa magana tuba ce zan tuba kakka damu wata rana za ka gana daina yana ta daga kafa yana taba gaba fa idza wa idza jaa al maut wa nazala bi sahati tubtu wa qubilt wa qubilat tawbati ce ka bari duk sanda mutuwa ta zo to zan tuba kuma za ka karbi tuba na wato shi yana ganin idan mutuwar wani abu ne mai sauki kamar mutuwar dan fim cikin sauki ba ga dai abin da yake so zai yi kuma da abin da yayi a lokacin an karba ba haka bane Allah yana karɓar tuban tuban bawa matukar bai zo gargara ba yayin da aka zo karɓar ransa وليست التوبة على الله للذين يعملون سوء وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أجي الله بايا كربة توبة قوانا سكي sai mutuwa ta zo musu su ce sai ta aika aika aika su sai mutuwa ta zo su ce mun tuba yanzu Allah ce baya karba irin wannan tuban ba irin wannan tuban ake wannan tuban fir'auna ma ya yi ba a karba ba fir'auna ma da ya ga mutuwa ba cewa ya tuba ba ta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin qala al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yayin da ya ga ruwa ta samma cinye shi gadan gadan ya ga mutuwa baro-baro a darakahul gara kala amantu na yi imani annahu la ilaha illallah zai amanin bihi banu isra'ila babu abun bauta sai wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi shi da yana ce shi ne abun bautar ana rabbakum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ne ubangijin ku mafi daukaka ban san wani abun bauta ba da kuke da shi ba ni ba ya ki yadda da magana annabi Musa rabbukum rabbus samawati wal ardh bai yadda da wannan ba amma yanzu ya ga mutuwa gadan-gadan baro-baro ido da ido ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il nayi imani da babu abun bauta da gaskiya sai wannan da banu isra'ila suka imani shine Allah wa ana minal muslimin ni yau ina cikin wanda suka bi kauya Allah ce al'ana sai yanzu wa qad asaita qablu da bai ta aika aika kai ta saban Allah kai ta tabka aika-aika wa kunta minal mufsidina ka zama cikin mabarnata saboda haka Allah bai karbi tubansa ba a lokacin sai gashi a lahira Allah ce zai zo shi zai yi wa ƴan wutar jagaba mutanansa yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahu an-nar fa bi'sal wirdul mawrud saboda haka wannan imanin bai amfane shi ba saboda ya bari sai da mutuwa ta zo gadan-gadan annabi yana cewa inna Allah yaqbalu tawbata ahadikum ma lam yugharghir Allah yana karɓar tuban ɗayan ku matukar bai zo gargara ba saboda ka mutun ya ce wai zai tuba amma sai mutuwa ta zo masa kaga wannan shine wato ila ghairi zalika min asnafil muqtarrin alladhina qad sarat uquluhum fi aidi shahawatihim mala ce da sauran ire-iren waɗannan daga cikin dangogi na mutanen da suka rudu waɗanda suke rudaddu allazina qassarat uquluhum fi aini shahawati wanda suka danka hankulansu a hannayen sha'awace sha'awacen su wato maimakon hankali su bashi yayin aikin sa kamar yadda muka faɗa a wancan karatun shi hankali 100 bisa 100 baya nuna wani abin da ba daidai ba in dai an bar shi ya aikinsa to zai nuna abin da ya dace shi yasa Allah yake ce afala ta'qilun ba za ku hankalta ba za ku yi aiki da hankalinku ba amma san zuciya zai ta kawata wa hankali wani abu har ya janye shi sai ya karkatar da shi shine Allah yake za wasu ayoyi zaka ji Allah yana fa anna tu'fakun fa anna tu'fakun ya ake karkatar da ku ya ake karkatar da hankalinku to waɗannan sun riga sun ɗauki hankulansu da Allah ya ba su sun danka su akan sun kasu zuwa ga sha'awace sha'awacensu fala yasta'milu ahaduhum aklahu illa fi daqa'iqil hiyal allati biha yatawassalu ila qada'i shahawatihi dayan su ba zai ba za ka ga yana aiki da hankalinsa ba sai wajen gano wasu dabaru masu zurfi dan ya biya buƙatar sha'awarsa kawai hanyoyin da za su samun masa biyan buƙatar sha'awarsa a nan zai aiki da hankalinsa amma ba hanyar da za ta kai shi ga Allah ba fa'aqluhu ma'a shaitan tunda ya sallama hankalinsa zuwa shaidan to hankalinsa a hannun shaidan kal asiri fi yadi kafirin kamar ribataccen yaƙi ne a hannun kafiri yasta'miluhu da ya dauke shi ya sa shi aiki aikin mai ri'ayatul khanazir rika masa kiwon aladu ya kama shi a wurin yaƙi kafiri ne da bai san Allah bai san halal da haram ba ya kama wani musulmi a hannunsa a lokacin da ake yaƙi ya zo ya kai shi garinsu ya sa shi yana masa kiwon alade wa asirin khamri yana tatse masa giya yana matse masa giya wa hamlis salibi yana ɗaukan masa kuros ɗinsa saboda haka ga hankalin amma ya sallama shi inda zai yi ba zai yi amfani ba inda zai zama ana sa shi yana yin abin da ba mai kyau ba to haka mutumin da zai dauki hankalinsa ya sallama wa bin zuci san zuciyarsa san zuciyarsa kamar kaf musulmi ne ya fada hannun kafiri kafirin ne ya dinga sarrafa shi a cikin abin da ba daidai ba to haka hankalinsa ya zama saboda in kaga yayi tunani to tunanin abin da zai biya masa san zuciyarsa ne kawai ba wai tunanin abin da yake daidai ba وهو يق... وهو بقهره أقله وتسليمه إلى أعدائه عنده بمنزلة رجل قهر مسلما وباءه للكفار shi wannan mutum da ya turmishi hankalinsa ya yi galaba akan hankalinsa ya kama hankalinsa ya sallama shi ga makiyansa su ne shaidanu ya ɗauki hankalinsa ya sallama shi ga makiyansa kamar a wajen Allah kamar mutum ne da zai kama musulmi ya nuna masa fin ƙarfi ya je ya sayar wa kafirai shi ya sallama musu shi su mai da shi asir wato ribatacce wani fursuna a hannunsu to duk mutumin da Allah ya bashi hankali hankali abu ne mai tsada abu ne mai daraja abu ne mai daraja da Allah ya ba wa ɗan adam ya bambance shi tsakanin shi da dabba don ya yi amfani da hankalinsa ya gane abin da ya dace ya yi ya gane abin da bai dace bai kauce masa in ya bar hankali ya yi aiki kamar yadda Allah ya halicce shi to ba zai taba sanin ba zai taba tabewa ba amma in ya wafaddantar da hankalinsa ko ya sallama hankalinsa ga san zuciyarsa to ita kuma san zuciya za ta kawata wa hankalin abin da ba daidai ba shine karatunmu da ya gabata to da zarar ya sallama hankalinsa ga san zuciyarsa to daidai yake da kaɗau musulmi ka danka wa kafiri kafirin nan kuma ya rika sarrafa shi yadda yake so kana san kafirin nan zai sarrafa shi wajen hadda alkur'ani ko qiyamul layli ko azumin nafila ko taimakon marayu ko wani abu a'a zai sarrafa shi cikin abin da yake saban Allah ne ya sa shi kiwon alade ya sa shi shirya masa giya da sauransu to haka hankali yake in ka sallama a san zuciyarka na akwai sauran lokaci to bismillah ja ko bakin ne ka ja
وينبغي ابتلاء الكلب لتأملها وهي أن هذا المبرور لما أدى سلطان المال الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه إلى أفضل أعدائه إليه وجعله أسيرا له تحت كهله وتصرفه وسلطانه سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت كهله وتصرفه وسلطانه يسكره حيث شاء ويسكر منه ويسكر منه جنده وحزبه
kamar yadda ibn al-qayyim yake bayani hankali da Allah subhanahu wataala ya baka ya baka shi dan ka janyo wa kanka abin da zai amfane ka ka kade wa kanka abin da zai cuce ka da shi ka tsaya ka yi tunani tunani mai kyau ka gane abin da zai amfane ka duniyarka da lahirarka ka aiwatar ka gane abin da zai cutar da kai duniyarka da lahirarka ka nisance shi da hankalinka ne za ka yi galaba akan abokan gabarka so da zarar ka saki hankalin ka ƙi ba shi damar ya yi aiki inda ya dace to shi kenan wanda yake maƙiyinka wanda da ka yi aiki da hankalinka kai za ka yi galaba a kansa haƙƙi ne a kanka ka yi galaba a kansa haƙƙinka ne ka yi galaba a kansa inda ka tsaya ka aiki da hankalin da Allah ya baka daidai yadda ya kamata to da ka saki hankalin naka sai ka ga wancan da kake ganin ba komai sai zo ya galaba a kanka ya dawo ka zama ƙarƙashinsa ƙarƙashin ikonsa sai yadda ya ga dama ya yi da kai yana horar da kai yana wulaƙanta ka yana maka dariya yana maka izgiri abinda ya samu al'ummar mu yanzu kenan mun aje aiki da hankalinmu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi mu mutane masu nutsuwa masu hankali Allah ya halicce mu hunafa akan hanyar da take daidai ba akan mummunar hanya ba haka Allah ya yi halittar a miƙe amma muka bari shaidanu suka zo suka wanke mana kwakwale mutum ya zama ka ganshi har mutum a zahiri amma da ya buɗu baki yana magana sai ka rena shi sai ka yi mamaki ya mutum da irin wannan sura sura ta kamili amma ka ji irin wannan magana tana fitowa daga bakinsa daga sama har ƙasan haka muka koma mun daina aiki da hankalin da Allah ya bamu saboda haka wasu za su zo su yi ta wasa da hankalinmu duk inda suka ga dama su ja mu muna gani suna jan mu zuwa ga halaka amma muna bin su muna musu tafi muna kwarzanta su muna muna jinjina musu duk abin da suka zo mana da shi mai kyau ne ba ruwan mu yi aiki da hankalin mu yi bincike a kansa muna ganin yadda rayuwar su take a tabarbare amma muna sha'awar ta haka muna rena tamu wacce da ita Allah ya ba mu izza yaya za a yi kana da hankali Allah ya baka gwalagwalai wani ya zo maka da murguza murguzan duwatsu ya ce kaga duwatsun nan sun fi gwalagwalan ka girma kai naka yan ƙanana ƙanana amma ga murguza murguzan duwatsu yaya za ka riƙe ƙanana kawo wannan ƙanana karɓi wannan babban sai ka ce ka ci gaba kawo kawo ka saba min ci gaba da ina riƙe da wani abu ɗan ƙarami kawai haka gashi yanzu ka bani murgujeje ƙato to haka muka koma abinda Allah ya bamu gwalagwalai ne tarbiyyarmu da al'adarmu da addininmu gwalagwalai ne a hannunmu amma zai ɗauko mana da wata tarbiyya gurɓatacciya lalatacciya sannan mu yadda namu ɗauki tashi a tashi shekaru aru-aru yana kuka da hawayensa kan yadda ta kai shi babu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawar alaƙa tsakanin miji da mata babu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawar alaƙa tsakanin uwa da uba uwa abin nan uwa da uba da ɗansu babu kyakkyawar alaƙa tsakanin dangi da dangi babu kyakkyawar alaƙa tsakanin makotaka kowa rayuwarsa kansa kansa kawai ya sani nafsi nafsi da zai guce wa ubansa zai ɓaci ubansa wani ma zai ɗaga makami ya harbe ubansa mata da miji kowa yana cin amanar kowa ba girmama juna ba tsare bicincin juna ba tsare wa juna amana duk wanda kaga ya tsaya ya yadda kun yi wata mu'amala to yana hangen abin da zai samu ne ba wai don tunanin lahira ba in ya samu hanyar da zai cuta zai yi rayuwa a gurɓace duk waɗanda suke ta rayuwa a ƙasashen yamma sun san irin yadda rayuwar mutanen yamma ta koma amma kai kana nan kana sha'awar kai ma ka zama su daura lalacewar tunani lalacewar tunani duk wanda ya san yadda rayuwar ya mace take a ƙasashen yamma da wulaƙancin da take gani da ƙasƙanci da yadda ta zama kadara ta zama sayin bot ta zama abin wasa ta zama wani adace kamar 'yar tsana haka aka ɗauke ta a yi wasa da ita gobe a yar a ce kuma an zo ana tallatawa ku kuma matanku na musulmi da aka san su daraja da kima ake tsaya ake wa'azi akan a kiyaye musu a ce za a cire su daga rayuwarsu a maida su wacce rayuwar to ina hankali yake da zai karbi wannan ya rungumi wannan ya rika tallar wannan to shine abinda ibn al-qayyim a cikin wannan nukta wannan nukta da zai kawo a karasinmu na gaba zai fito da shi cewa kai da Allah ya baka hankali wanda da ka yi amfani da shi wancan zai da ƙarƙashin ka ne amma da ka saki sai ya dawo ya kirin jaye a kanka ya mai da kai yaransa sai abin da ya sa shi za ka yi sai irin abin da ya tunani shi kake tunani al'ummar mu gaba ɗaya an ƙwace mata hankalinta ba ta aiki da nata hankalin duk abin da aka ce da ita na'am to na'am za ta ce aka ce la la za ta ce yau bature in ya zo ya ce kaza to duk za a ɗauka eh haka ne in gobe ya canza za a canza mutane an daina tunani da hankali an daina aiki da hankali wanda a da lokacin da al'ummar musulmi suna tsaye akan addininsu suna aiwatar da hankalinsu kamar wannan shi yake zuwa wajensa yana kwaikwaya saboda haka hankali wani abu ne mai tsada da Allah ya ba ɗan adam in matukar ya watsi da shi to zai dawo gara dabba da shi Allah ya tsare mu lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi